إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini daren sha bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina alif 442 wacce ta daidai da hudu ga watan goma shekarar 2020 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'ad ibn jabal da kenan kamfa a garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da darasi a cikin littafin الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد واللفر العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na saba'in da takwas ko a cikin yarin yarkatu wannan littafi kuma jama'ar musulmi idan ba manta ba muna nan ne a inda malam ke mana bayani dangane da shirka karama wanda ya kawo mana batu dangane da ashirku fi niyyati wal maqasid abin inda shirka ke shiga cikin niyoyi da manufofi na farko shine ma da ya kawo mana riya wanda mun fara yin bayani akan ta lokaci ya kure a wancan satin yau za mu ci gaba insha Allah ta'ala a wancan darasin mun tsaya ne a hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara mishi yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aghna shuraka'i 'an shirk ni ne mafi wadatuwan masu yin shirka game da abin da suke hada ni da shi a wurin bauta don haka man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya hada ni da wani a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirkuhu na bashi da wanda ya hada ni da shi din shi ya bashi lada a wata riwayan fa ana bari'un minhu ni na barranta ba ni ba shi wa huwa lillazi ashraka wannan aikin yawa wanda ya hada ni da shi ne a wurin bautan an gane wannan ko kenan kai tsaye muna fahimtar cewa ko dariya ba shirka bace babba amma tana da tasiri wajen lalata aikin mutum yayin da mutum yayi wani aiki don a gani a fada kai tsaye wannan aikin nashi ya riga ya lalace so za mu zo mu ji yadda malam zai kasa mana yadda riya ke shiga cikin aiki kuma shin riya za ta iya shiga farkon aiki amma ƙarshe zama ikhlasi ko ko mutum ya iya fara da ikhlasi amma ƙarshe kuma aiki ya zama na riya dukkanin wannan za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala malin yace qala ibn rajab rahimahullah malin al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ya gafarta mishi yace i'lam ka sani anna al-amala li ghayri Allah aqsam aikin da ake yi domin wani Allah to suna da kashin suna da yawa an gani kashe-kashe ne masu yawa fataratan ya kunu riya'an mahda wani lokaci aikin yana zama riya ce tsantsa tun farko dama mutum yana so ya yi ne don a yaba mishi don a ga cewa ya iya don ya birge wannan riya ce tsantsa ka halil munafiqin kamar halin munafiqai kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cewa wa idza qamu ila as-salati qamu kusala idan suka je suka tsaya a wurin sallah sai su tsaya suna masu matukar lalaci kusala wannan ala wazani mene fu'ala ma'ana wannan mubalaga ce an gane ba a ce kaslana ba sai ka ce kusala ma'ana suna masu yawan kasala da lalaci mutumin da ka gan shi garau amma yana zuwa wajen sallah ya ana yin kabbar sai ka fara hamma sai ga idanun gaba ɗaya bacci ya kama lullube shi alama na cewa shaidan ya riga ya zo ya sauka a jikinsa ne zai fara masa balbala zai fara shuka mishi abubuwa daban-daban a tare da shi to in sun je wajen sallah za su je tsaya cikin lalaci yura'unan nasa suna nuna wa mutane ma'ana sallar ma suna yin ta ne don a gani a ce suna yi an gane wannan yin wannan kuma zai sa mutum ya daina yawan ainihin wato a ambaton Allah domin zunubi yana sa mutum ya nisanci ambaton Allah istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah shaytan ne ya yi mamaya akan su ya zama ya mamayi zukatansu da mafi yawan ayyukansu ya zama na sabo fa ansahum dhikrallah sai ya mantar da su a yawan ambatan Allah don haka idan kaga baka yawan ambatan Allah to ka tuhumu kanka yawan zunubanka sun yi yawa sun yi yawan da sun fara yin wannan tasirin tare da kai shi yasa munafiqai ma Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai dan kadan wa hadha ar-riya'u al-mahdhu ita wannan riyar tsantsa la yakadu yasduru min mu'minin yana da wahala a ce ta fito ne daga jikin mutum mumini bawan Allah mumini ya zama dama tunda zai fara yin aikin dama can yayi domin a gani a fada ne zai wahala a samu mumini yayi haka fi fardus salati was siyam musamman a farillan sallah sallolin farilla was siyam da kuma azumi azumin ramadanan nan yo a wani abin ne ga magari kowa ma yana aiko to wani abu ne ko zaka nuna wani cewa kana azumi saboda a yabe ka ce kai wani ayi sawwamun ne qawwamun ne ba ruwanka da wannan ko ko idan ka zo ka sallan farilla kana jira wani ya ce maka kai wani sanda aiki tif ai sannu wannan wani aiki ai sai ku kana da kokari ba na tsammanin mumini zai haka koko eh malaki wa qad yasduru fi sadaqa amma ita wannan riyar za ta iya samu asali za ta iya fitowa za ta iya bubbugowa daga cikin sadaqa mutum ne yake bada sadaqa amma duk sadakan da yake badawa yana badawa ne don a gani a yaba ba wai yana badawa bane kadai domin Allah ta'ala ya bashi lada yayi irin nau'in bayin Allah إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شي ba haka yake ba in ma ya bayar ba zo an yi godiya ba a kwamitance zai ce oho wani ba kawai kira ne mun godiya ko a zo ma a kwamitance ai ya kamata dai akalla dai a dan taro mutane dai a zo a dan yi godiya ai ko ai haka dai yana da kyau ai ai ai yin godiya ai cikin ni'ima ne shi ba zai nuna muku cewa ga abin da yake so ba jama'a wannan baki ɗayan shi yana daga cikin abin da ke jawo mutum matsala a cikin ikhlasinsa shi yasa wasu daga cikin manyan mutane in za su yi wani aiki na alheri ba sa yadda sauran jama'a su sani su su aiko wani talaka da wannan abin ya zo ya bayar sai ma a ɗauka cewa a wani ne ai ya zo ya bayar ke kan ma ka ce ni ne kai kai dai ka bada ka yi shiru abinka ka yi gum ka wuce abinka zai zo ya bayar ya yi gum ya wuce abin shi kai ai wani ya zo muna ganin kaman malam mutum kaman gashi nan dai ba zai abin nan ba amma dai ya kuwa kokari a'a shi ma aiko shi akai wanda ya aiko shi yana son ya tsare ikhlasin sa ne wajen wannan abin da ya bada Allah ta'ala ya karba jama'a mun gane wannan Allah ka shiryar da mu sai malam ya ci gaba da cewa awul hajjil wajibi ko kuma hajji na wajibi musamman a wannan zamanin namu yadda ya zama akwai wayoyi wai hannu mutum sai ya je sai ya daga waya ya watsa selfie pass pass sai ya tura a facebook ga munan zamu fara dawafi yanzu nan in ya gama kuma sai ya dauko haka da sauran ga munan mun gama dawafi muna hutawa in an gama kuma fas fas ga munan wajen muqamin Ibrahim muna tsaye muna addu'a in an gama kuma ga muna filin Arfa wallahi ka ga munan ga Alhaji wani can ma ai yanzu muka rabu da wani ma eh wallahi ga munan ka gani ka gani kai ai wurin nan ba dai jama'a ba kai gashi nan dai in umara ya je sai ya ɗanyi hotuna a jikin ka'aba da jikin ɗakin ka'aba da masallacin harami saboda wai dai a gari ya je to kaga wannan ya je ya wasa jini ne kawai ya dawo mafi yawa saboda tun daga can ya riga ya lalata aikin dama dama shi ya je da a ce dama yana zuwa wani akwai ƙoƙarin zuwa umara to an faɗa ka sai me in ka ji daɗin jin daɗin zai manne a jikinka ne kai ta tafiya da shi duk inda kai ana cewa kai yana zuwa umara da ka tashi daga inda wanda ya san kafa kana matsawa daga nan wani ma sai ganka ya banga jika hanya in kai magana ma isharar maka mari shi ma san ka ba duk kuɗin ka kuwa labi san ka ba ka san ni waye ce kai din banza to sai ka gane me amfanin kuma kai riya menene amfanin kai dan a yaba maka to musamman hajjin farilla a yau wani yana ganin fashi in yaje bai mai hoto ba gaskiya matsala ce dan me za a ce bai hoto ba wani za ga yawancin hotunan da yake a can sai dai a wajen harami ko a wani kanti da ya burge shi ko a wajen duka uhudu amma in dai wajen aikin hajjin ne inda ake aiki ko a masallacin harami ba za ka taba ganin shi ya hoto ba ko ya sa a menene a social media kafafen yada yada zumunta na zamani baya wannan ba abin da ya shafe shi da wannan har ma yaje wannan na gaba na gani kwana biyu ne na dai tafiya ne ha ka je ina na dan na dan je umara ne wannan karna an samu da wannan je umara kawai kuma na gama na dawo shikenan kawai a daure abinka ba kama faɗa ba dab ai ka san ni in ba je umara nan ba na jin daɗi ai kaza da kaza ba wannan ka yi ƙoƙari wajen kiyaye aikinka ga barin riya Allah ka shirya da mu malin ya ce au ghairihima ko wasu waɗannan min al'amalin zahirati na ayyuka waɗanda ake yi a bayyane awin lati ya ta'adda nafruha ko ayyukan da amfanin shi yana tashi zuwa ga wani ina fata an gane to kowane irin aiki ne kai ba ka jiran cewa sai wani ya yabe ka ko wani ya ji cewa kai kai wannan aikin kama kawai da kanka daga wannan ka nemi ladanka a wurin wane a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala fa innal ikhlas fiha aziz domin ikhlasi a cikin irin waɗannan ayyuka jama'a abu ne mai matukar wahala wa hadha al'amalu la ya shukku muslimun annahu habit to irin wannan aikin duk wani musulmi baya shakka ko kace la ya shukku ko la ya shakku an gani la ya shakku muslimun annahu habit ba wani musulmi da ke shakka cewa wannan aikin batacce ne wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta min Allah wal uquba kuma ma'abocin wannan aikin ya cancanci Allah ta'ala ya kishi kuma ya tantance Allah ta'ala yi masa horo saboda wannan aikin da ya aikata mummuna jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu wataratan wani lokacin kuma yakunu al'amalu lillah shi kansa aikin an fara shi ne ana yin sa ne domin Allah wa yushariku hurriya amma riya sai ta sadado ta lallabo ta shiga cikin wannan aikin wa qara'a alaihi niyyatar riya sai niyyar riya oke na'am sai ce wa yushariku riya fa in sharakahu min aslihi idan ita riyan ta shiga asalin tushen aikin ma'ana ta shiga cikin niyyar yin aikin tun farko an gane fa an-nusus as-sahiha tadullu ala butulanihi nasoshi ingantattu sun nuna cewa wannan aikin lalatacce ne batacce ne kamar yadda muka yi bayani a wancan ɗayan na sama wa amma in kana al'amalu lillah amma idan ya zama wannan aikin ana yin sa ne domin Allah wa tara'a alaihi niyyatar niyyatur riya amma niyyar riya kuma sai ta afko ta sadado ta shigo cikin wannan aikin fa in kana khadiran idan mutun ya gano ya fada ku thumma dafa'ahu sannan yayi kokari ya tura wannan riyan fala yadurruhu bighairi khilaf to wannan riyan ba za ta cutar da wannan aikin ba babu sabani tsakanin malamai mutum ne yazo ya fara tilawa alqur'ani ana sauraron shi yana karantar da dalibai ne ba irin masallaci bane ko wajen taro irin na hafla ko na musabaka wanda shi ma niyya mai kyau a wannan wurin abu ne mai wahala an gane wannan yana karantar ɗalibai yayin da ya fara yin karatun yana cikin karatun sai ya tana da wata murya shi mai daɗi sai ce kai bari ma dai in tsantsara wannan karatu masu je dai ba dama ne tun farko dama karantar wanda wa kake yi dan Allah kake yi to wannan tilawar da kake a wannan lokacin kana cikin yi sai ka ji ana murya ta shigo sai ka faɗa ku ka gane kai riya fa ta shigo harkan nan fa kana cikin karatun kawai sai ka nemi tsarin Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah sai ka tunkuɗa wannan riya sai ka ci gaba da yin karatunka kaga farko ka fare misali ka karanta shafi biyu domin Allah shafi uku zuwa na hudu ka karanta riya ta shigo ciki to yanzu yawan aikin yake to kana shiga na biyar sai ka gano sai ka tunkuɗa riyan to yanzu aikinka yana nan koko za a baka larin farko a ɓata tsakiya a gyara ƙarshe tun zai yin ta shiga ko ba ta shiga ba ta shiga to sai malam ya ce fa'in kana khatiran sun madafa'ahu fala ya zurruhu bi ghairi khilaf to wannan ba zai cutar da shi babu saɓani tsakanin malamai ma'ana ya fara riyan da ta shigo ciki ta mamaya ta dan mamayi wani abu sai kuma ƙarshe ya ture ta ya dawo da niyyarsa da ikhlasinsa akan wannan aikin kai tsaye ba wannan ba zai cutar da shi ba Allah zai bashi ladan shi cikakke balma har da ƙari za a yi mishi saboda me yayi fada da zuciyar shi wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa'innal jannata hiyar ma'uwa ka lura duk wani aiki da alƙur'ani ya ce za a ba da aljanna wallahi aiki na mai wahala ne za ka ga aikin kamar mai sauƙi ne amma yana da bala'in wahala kuma sai ka ga cewa wani aiki ne wanda ana son mutum ya zama ya doge a kan wannan har zuwa ƙarshen rayuwarsa ba wai ya fara ya daɗe bari ba fada da zuciya jama'a ba ƙaramin al'amari ba ne haka ne ko ba ka ba ne e domin zukatan nan namu suna da ainihin wato san abubuwa da yawa na ɓarna na sharholiya na jin daɗi na sabo an gane na cuta na ha'inci da sauran waɗannan al'amura amma idan kana da niyya mai kyau kasoyin aiki mai kyau Allah subhanahu wata'ala zai inganta wannan niyyar taka sai ya taimake ka ya hada ka da wani mala'ika wanda zai dinga ce maka kana kokarin yi sai ce maka haba wani kaji tsoron Allah mana ka san fa abin nan ba kyau yanzu kaman kai da kiman ka da komai zaka aikata wannan aikin wallahi sai ga mutum sai ya je zai yin sai ga ya fasa ya kai ne a bashi kawai na fasa ka zo mu je mana ci a sai ka dawo gaskiya ni na ga na fasa to wannan mala'ikan yana tare da kai yana ce maka kada kai ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ladan da Allah zai baka yafi wannan baka sani ba ke daga wannan laifin kana cikin yi ma Allah zai dauki ranka zai dauki ranka akan wannan aikata barnan mun gane wannan to akwai wannan nafsul muqma'inna kenan ita kuma tana yusahibuha malak min al mala'ika akwai wani mala'ika wakiltacce wanda yake taimakawa wannan ran wajen ta sanya mutum wajen aikata kyawawan ayyuka an gane wannan amma idan aka wayi gari mutum son zuciyar shi ta riga ta yi kamari abin ya zama ciwo zuciyar ta riga ta kamu da ciwo kuma ciwon yayi chronic an samu chronic ulcer da ciwon hanta da ciwon zuciya ya kama ranka an riga an samu matsala duk yadda za a buga a raya kana son kai daidai din amma wallahi ba za ka iya ba an gane wannan saboda me zuciyar ta riga ta zama baka irin Allah ta'ala ka kare mu ran da muke katun tsari usalihin malam malam Muhammad al-Amin hafizahullahu ta'ala ya ambata mana wannan ai cewa idan mutum ya aikata laifi ana mishi wani bakin digo ne akan zuciyar shi in bai tuba ba ya kare sai ya kare bakin digo in bai tuba ba sai ya kare wani digon har a wayi gari zuciyar ta zama baƙaƙirin manzo Allah ya ce ma kalhoji mujakhiyan kamar kifaffen kofi wanda za a sanya shi a ruwa a randar sunan za a ɗebo zai ɗebo wani abu ba abin da zai ɗebowa to kamar haka ne zuciyar mutum da ke zama daga wannan lokacin mutum bai karɓar gaskiya zai yi ƙarya zai yi yaudara zai ci amana zai saba alkawari duk wanda ya zama tunanin shi ko ayyukan shi mafi rinjaye shine wannan wallahi ga gawun tuba ma Allah babu shakka Allah ya riga ya sa marfi ne akan zuciyarka amma tuban da zaka yi zuwa ga Allah subhanahu wataala zai yi me kun yi shiru zai wanke wannan dattin zuciyarka ta zamto faratas tana haske kamar yadda Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya rawaito daga Hudhayfa dan Yaman Allah ya kara mishi yadda bar wannan zancen kai cinye wani lokaci ko duk ke dai iya da muhimmanci malin yace wa in istarsala ma'ahu amma idan mutun yayi sakaci ya dan kyale wannan aikin ya shiga bar tafiya har zuwa ƙarshen aikinsa gashi ya farkon ikhlasi ne dariyan ta zo kuma ta mamaye aikin ta shafi wannan ɓangaren ya zama har zuwa ƙarshen aikin yana yi domin riya ne don mutane su je su ji daɗi ne ko su yabe shi fahal yuhbitu amaluhu aw la to shin wannan aikinsa zai lalace fahal yahbitu amaluhu shin aikinsa zai lalace aula ko ko ba zai lalace ba fayujazi ala asli niyyatihi sai ma ne ce abinda za a mai za a mai sakamako ne da asalin abin da ya fara yin niyya akai an gane ko kuma mu ce aula ko ko a'a fayujazi ala asli niyyatihi sai ya zama yanzu an tashi mai sakamako za a mai sakamako ne da asalin abin da ya fara yin niyya a farko في ذلك اختلاف بين بين في ذلك اختلاف بين علماء من السلف game da wannan malamai magabata na kwarai sun yi ainihin wato sabani game da wannan qad hakahu al-imam ahmad ahmad wa ibn jarir imam ahmad da ibn jarir tabari rahimahumullah sun yi magana akan wannan wa rajjaha sirrin jayar da cewa anna amalahu la yubtilu bidhalik aikin sa bai lalacewa saboda wannan ainihin wato riyan da ta shiga daga baya wa annahu yujazi bi niyyatihi alula da cewa za a sakanka masa ne da niyyarsa ta farko wa huwa marwiyun anil hasani wa ghairihi wannan maganar irin wannan an rawaito daga wurin al-hasan al-basri rahimahullah wa ghairihi da wasu daga cikin malamai an gane wannan jama'a wannan shine wasu malaman kuma suka ce a'a ma'ana waɗannan malaman su ne suka ce aikin ba zai lalace ba ko jariya ta shiga ina eh ta shiga ƙarshen aikin amma wasu da yawa daga cikin malamai suka ce a'a wannan aikin ya lalace in dai mutum bai riga yayi idrakin wannan aikin ba har zuwa ƙarshe to aikin ya lalace ku gane maganar Imam Ahmad ba muna magana ne akan wanda bai bar riyan ta kai har ƙarshen aikin ba mutum ne ya zo ya fara sallah Allahu akbar yana sallan shi tiryan tiryan sai ya ji muryan wasu waɗanda ya ji alamun dai ai wani da wani ne a ta ɗijan ai bari nuna musu yadda ake iya yadda ake ake yin sallah saboda su yaba misali yana cikin yin sallan yana cikin yin sallan kaga farko ikhlasi ya fara da shi ila ma ya raka'a ɗaya ko biyu ragowan abin da ya rage masa kuma ya fara yin riya kafin ya sallama yana zaman tahiya sai ya o ya ji wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah sai ce kai wahdahu la sharika lahu mana ce kuma gashi ina son su ji su yadda da ni ma'ana a sunuce shi to sai ya tuba ya ce ba a sakamakon za su iya bani sai mutum ya nadama nan take sai ya ci gaba kawai har zuwa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa sallama to yanzu wannan aikinsa ba zai lalace ba me yasa saboda yayi kokarin riskar riyan kafin aikin yayi me saboda ita sallah ibada ce wacce farkonta yana da alaƙa da yaushe ƙarshen ta. an gane wannan ƙarshe shi ma yana da alaƙa da ina da farko ba kamar sadaka ba ce an gane wannan ko ki sadaka da ka zo da kayi haka ka danka bai ƙare ba ta ƙare sai dai kuma za ka koma daga baya ka je kai ta maganganu har sai ka ɓata aikinka nan kuma ɗaya jama'a mun gane wannan to anan kaga misali kaman sallah misali kaman azumi misali kaman sadaka dukkanin waɗannan riya tana iya zata shiga an gane wannan kai to amma idan mutum yayi kokarin idraki ya riski wannan kuskuren da yayi ya tuba ma Allah shikenan wala rubbama lokacin da kake son kake tilawon qur'anin ana jin daɗi da kai sujada sai tunani ya zo maka sai kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam shikenan sai ka jiriya kawai ta kaushi ta tafi ta tafi ta abinta wannan shine rigakafin alluran riya wannan babu ta asibiti ko sai wajen malamai masu gyaran zuciya Allah ka shiryar da mu mali ya ci gaba da cewa intaha wannan magana ta ƙari fatahaffazu ala a'malikum min ash-shirki ya ku bayin Allah ku yi kokari ku ciyaye ayyukanku gabarin yin shirka a'zama mimma tatahaffazuna ala anfusikum fiye da yadda kuke baiwa kanku kariya min a'da'ikum daga abokanan gabanku وأعظم مما تتحفظون على أموالكم من السراق كي قوقرين كياي أيكمكو في يد يد أبنا أيكمكو في يد يد كي كياي دوتيو ينكو كده برايس دو ساج جماعة من قانا وانا كي قوقرين كياي و متك قوقري يد ذا أواي قري وانا أيكن ناكو رياء bata ainihin wato mamayi wannan aikin ta lalata shi ba fiye da yadda kake baiwa dukiyanka kariya kada barayi su saci fa inna khatar ash-shirk fa inna khatar ash-shirk shirka fa inna khatar ash-shirki azim domin hadarin shirka jama'a hadari ne mai girma Allah ta'ala ka tsare mana imanin yace nas'alullaha lana wa lakum salama ina roƙa wa kaina Allah tare da ku Allah ta'ala ya samu yi lafiya shine assalama Allah ta'ala ya amintar da mu ya kare mu wal ikhlasa ina roƙa wa kaina da ku tsarkakewa fil qawli wal amal cikin zance da ayyuka Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan bangaren jama'a mallan ya ci gaba da cewa ba sai nau'i na biyu daga cikin inda shirka take shiga cikin me cikin anniyat wal maqasid shine iradatul insan bi'amalihi ad-dunya mutum ya nufaci neman duniya da aikinsa dama can tun farko da ya tashin wannan aikin yana yi ne don a yaba masa yana yi ne don ya samu wani abin duniya ba yana yi a matsayin ibada ba ne Allah ya ba shi lada na fata an gane wannan na'am iradatul insani bi amalihi ad-dunya نوع من أنواع الشرك في النية والقصد نيما كو نفن سامن أبن دنيا da aikin da mutum ke aikatawa nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka a cikin niyoyi da kuma manufofi qad haddara Allah minhu fi kitabi Allah madaukakin sarki yayi ta kokarin tsoratar da mutane da jan hankalin mutane da firgitar da su daga aikata irin wannan aiki wa hadhara minhu rasulihi minhu rasuluhu fi sunnatihi hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato tsoratar da mutane game da aikata wannan aikin a cikin sunnarsa wa huwa shine an yurida al-insanu bi al-amali alladhi yubtagha به وجه الله طمعا من مطامع الدنيا شيني باوا يا ايكه وانا ايكي wanda wannan aikin ana yin shi ne domin neman yardan Allah domin neman lada a wurin Allah ya zama yayi wannan aikin ne shi kuma don kwadayin wani abu daga cikin ababen kwadayi na rayuwar duniya wa hadha shirkun wannan shirka ne yunafi kamalat tauhidi yana kore cikan tauhidin bawa wa yuhbitu al'amala yana kuma lalata aikin bawa gaba daya Allahu akbar jama'a wannan fa yana shiga cikin komai hatta limanci a masallaci akwai wanda zai zo yana yin limanci ne kawai saboda neman duniya duk abin da zai je dauko yayi bayani akai yanayi ne don wasu su ji a ɗan kawo wani abu a ce a riga tamarin ga wannan a riga tamarin ga wannan motan a ɗan samu na ɗan abin nan yanayi domin ya birge mutane don ya samu abin duniya wani kuma tilawan ƙur'ani yake yi amma yana idan a bashi kuɗi ne ko ba a samu mutumin da ya je ya saukan alƙur'ani don a biya shi yanzu wannan don waye yi amma tsakani da Allah tilawan alkur'ani aiki ne da ake neman mai lada a wurin Allah da shi amma shi sai yayi wannan tilawar dan a biya shi mai ladan aiki kawai ba yayi dan neman lada a wurin Allah bane shi dama yayi ne kwangila ce ko yayi addu'a dan a biya shi to alga ta mala a taimaki mana addu'a to shikenan a kawo sadaka eh a kawo in an bashi ma ya ce a ba ta yi ba a je a kawo mana kaji masu wake-wake guda bakwai a kawo faran tinkiya guda ɗaya a je a nemo a nemo zabuwa wacce ta ɗan fara yin kowar a kanta kamar guda uku duk wannan wani sharrin addu'a ne to kaga wannan ya zama malan cikaji kenan ko ya zama malan cikaji malan cikaji shamiya ba ruwan shi kuma in ba a kawo waɗannan abubuwan ba zai addu'an ba zai ci awa da ba za ni ba ko ma wani ya mai da kansa kawai sana'arsa shi kawai dai ya yi addu'a ne a biya shi to kaga wannan asali addu'a ita ce menene addu'a'u huwa al'ibada to shi kuma yace sai an biya shi zai yi kaga wannan yana neman yana kwadayin neman abin duniya da mene da wannan aikin nashi to gaba ɗaya addu'an tashi batacciya ce da abin da yayi kuma ko yayi Allah ba zai karba ba in Allah ya so shi da sharri sai Allah ta'ala ya sa addu'an ta karbu istidrajan lahu saboda kada ma ya tuba har ya koma ga Allah ya zama ayyukan shi sun lalace gaba daya in kuma Allah yana nufin shi da alheri sai ya addu'an ta kici ha ce ka wannan ina ai aikin shi baya ci kaji naji naji din shi ma ga kai gaskiya ba ci bar mu cinta ku kawai bar mu koma gona ko mu koma kasuwa to kaga wannan Allah ya nufa shi da menene alkhairi Allah baya son ya zama ya halaka a cikin wannan aikin da haka sai Allah ya taimake shi yayi ya daina jama'a mun gane ashe ba dukkanin alkhairin da zaka samu a duniya bane ke zama alheri a garin ka a wurin Allah an gane wannan sannan ba dukkanin sharrin da Allah ya kaddara ya same ka bane ke zama sharri a wurinka kuma sharri a wurin Allah ba ta yi wannan sharrin kai a wurinka sharri ne amma a wurin Allah menene alkhairi ne wannan dukkan su jama'a yana daga cikin abubuwan da ya kamata barka dubawa an gane mu rika kiyayewa akai Allah ta'ala ya sa mu dace قال الله تبارك وتعالى ألا مدوككين سركي يجي وأن البركتين سن يويتا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وأن دك يجي سرعي والدنيا دك أوانتا دنقني لأيكا ديكي أيكتاوا نوفي إليهم أعمالهم فيها زام تكن يا مسو waɗannan ayyukan nasu a nan duniya mu ba su wannan abin da suke kwaɗayi na ƙawan duniya da abin da suke so wahum fiha la yubkhasun ba za a tauye musu komai ba na jin daɗi da kwanciyar hankali da samun abin da suke nema ba sun samu ba sun samu to ula'ika irin waɗannan allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar su ne waɗanda ba su da komai a gidan lahira a wurin Allah sai wutar jahannama wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a duniya kakaf ya lalace wa batinun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikatawa na aiki kuma ya lalace abin da suka aikata suka gina gida suka gina plazas da gidajen mai wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata na jin dadi na gidaje da komai ya lalace sannan wa batilu ma kanu ya'malun abin da suke aikatawa kuma na aiki wanda suke sa ran Allah ya ba su lada akai wa batilu shi ma wannan aikin ya lalace Allah ba zai karba ba Allahu akbar Allah ka shirye da mu to in wannan ya zama shine karshen rayuwa jama'a da Allah ina amfaninta ta kafaji wahum fiha la yubkhasun ba za a tare musu komai ba amma Allah ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar shi yasa mun zaga yana ta aiki yana ta maita shi maye ne an bashi maita yana tsafi domin ya samu kasuwa yana ta yin kasuwan Allah na bashi kasuwan zai gama rayuwa akan wannan tsaface tsafacen da komai ana ganin ai ya samu arziki ya samu kaza daga lokacin da mala'ika mutuwa ya zo sai a turo malakun gidan wuta tun daga zai fara ihu wayo wayo yana mutsu-mutsu yana kaza-kaza a zararran daga nan kuma sai ina sai jahannam jahannam innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wanda ya hada Allah da wani a wurin bauta Allah ya haramta masa shiga ina aljanna mako masa ina wuta Allah sai ce azzalimai ba su da mataimaka a gidan zahira su ya duk abin da za ka yi a rayuwar nan wani yana yin malanta ne saboda ya sami ya mai ta harkan gado in ma ya ga wani yaro ya taso da fikira da mai kyau Allah ya bashi baiwa da ilimi sai a ji a mai sihiri ya haukace ko a kore shi a garin ko a mai sihirin da in dai zai dauki littafi ya karatu zai ji kansa kaman zai fashi an yana son zaman lafiya kawai ya aje wannan karatun a gefe ba a yi ne ana yi wai ana ganin wai an je an duba an gano an gano wannan yaron fa zai zama na ba nan gaba kuma in ya zama zai disa shi taurarin waɗancan shedan yayi musu wannan wahayin saboda ka aje a kulla masa wani sihiri a hukatar da shi ko ma a kashe shi gaba daya ko ma a yi mar kurciya ya baggarin da ƙasar ma gaba ɗaya ko ba can wani wuri da zama a ce gafa iyayen shekarun shi kaza a gari kaza an yi an yazo gida sai ya ki zuwa to an mai sihiri an raba shi da garin ya zai yi ko ya so dawo ma ba zai dawowa ba in kuma ya dawo din ta yi ƙarshen rayuwar shi kenan mutuwa zai yi ko kuma ya haukaci kaga akwai matsala to rashin tauhidi jama'a masifa ne bala'i ne Allah ya riga ya halicci komai ya kaddara mishi abin da ya kaddara a kansa in ga ka samu daga wane ne in ga ka rasa daga wane ne Allah ka shirya da mu Allah ka bani kun yarawa laka jama'a kun ji wa ma'na al-ayatayn al-karimatayn ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu masu girma أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن من قصد بعلمه الحصول على مطامع الدنيا فقط فإن الله يوفر له ثواب عمله في الدنيا بالصحة والسرور وبالمال والأهل والولد وهذا مقيد بالمشيئة معناه وندا ينفي samun duniya da rayuwar duniya da abin duniya da iliminsa da Allah ta'ala ya bashi domin samun wani abu na kwaɗayi rayuwar duniya kaɗai an gane? fa'inna Allah to Allah maɗaukashi zaki lallai yi wafiru lahu thawaba amalihi zai cika mishi sakamakon ladan wannan aikin nasa a nan gidan duniya bisihati a bashi ƙoshin lafiya gashi yana sabawa Allah Allah ya bashi lafiya wasurur da farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali wa bil mali Allah ya bashi tarin dukiya wal ahl da yawan yaya wal walad ko da iyalai mata kenan wal walad da kuma yaya wa hadha muqayyad bil mashi'a amma fa wannan ana takaice shi ne kawai da mashi'ar Allah mana idan Allah ya so ne sai ya mishi hakan an gane amma Allah bai so ba sai ya zama ita cin wuya a duniya kuma ya ji ta lahirar ma ba daɗi ya zama minin nari ilan nari eh amma in ba haka ba sai zama min jannatin duniya ira naril akhirah daga aljannar duniya zuwa wutar lahira wanda ko tsomawa ɗaya za a yi wa mutum a wuta a tsamo shi a ce ka taɓa jin daɗi a duniya sai ya rantse da Allah ya ce la wallahi ya rab ce na rantse da Allah ya ubangiji na wallahi ban taɓa jin daɗi ba tun da ka halice ni haka za a ɗauki wanda ya fi kowa shan wahala a duniya amma ya yi aiki na ƙwarai ya mutu da imani manzo Allah ya ce fa yusbaru fil jannati sabgha a dan tsoma shi aljanna tsomawa daya sai a dago shi a ce hal marra bika busun qaddu tun da kace ka taba shan wuya a duniya shi ma sai yaran ce la wallahi ya rab ma massani busun qad tun da nake ban taba cin wahala ba tun da ka halice ni ma'ana yayi ne kowanne sai ya manta wancan ya manta da jin dadin wannan shi kuma ya manta da me wahalar da ya ci to wanda yayi wannan ga wanda fa Allah ya so kenan sai ya bashi wadancan wanda ko Allah bai so ba sai ya kyare shi ya cuya a nan duniyan kuma alherin ma ya zama wuta ce makomansa Allah ta'ala ka kiyashe mu kama fi qawlihi ta'ala fil ayati al-ukhra kamar yadda Allah ta'ala yake fadi a wata ayan daban cewa man kana yuridu al-ajila duk wanda ke son magaggauciya rayuwar duniya da kawanta ajjalna lahu fiha ma nasha'u zamu gaggauto masa cikin duniyan gurgurdan abin da yake so mu ma gurgurdan yadda muka so zamu bashi liman nuridu amma wannan din ma fa zamu bayar ne ga wanda muka so thumma ja'alna lahu jahannam a ƙarshe mun sanya wutar jahannama ta zamto yaslaha zai shige ta mazmuman yana abin zargi madhuran yana abin nesantarwa daga samun rahma Allahu akbar wa ha'ula'i mane ce kaga waɗannan laysa lahum fil akhirati illa an-nar ba su da komai a gidan lahira sai wutar jahannama dawwama za su yi a cikin ta li'annahum lam ya'malu ma yukhlisuhum minha saboda a duniya ba su aikata wani aikin da zai tseratar da su ya tsamar da su daga wannan azaban ba a ranar alkiyama wa kana amaluhum fil akhirati batilan la thawaba lahu sai ya zama ayyukansu ya zama a lahira gaba ɗaya aiki ne ga tarin aiki amma babu ladan aikin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura li'annahum lam yuriduha saboda su ba sa san yardan Allah ba sa san sakamakon Allah ba sa san ladan Allah ba sa tsoron hukubar Allah an gane wannan kawai morewan suke yi suna jin daɗi ƙwala ƙatada malin ƙatada ibn da'amata sadusi rahimahullahu ta'ala ya ce ya ƙuri ta'ala a nan allah maɗaukaki yana cewa ne man kayanati duniya hammuhu wanda ya zama duniya ce a bar son shi manufar shi hankoran shi وطلبته وني وطلبته ونيته ya zama duniya ce manufarsa da abin da yake nema jazahu Allahu bi hasanatihi fi dunya Allah sai ya sakan ka mishi ladan ayyukan da yayi tun a duniya ya ci ya cinye thumma yufdi ila al-akhirah sannan sai ya zarce zuwa gidan lahira wa laysa lahu hasanatun yu'ti biha jaza'an ba shi da wani aikin lada wanda za a iya sakan kamishi da shi wa ammal mu'min amma shi mu'mini fayujazi bi hasanatihi fid dunya sai a sakan kamishi da kyawawan ayyukansa a ina a duniya ko bai samu tarin dukiya ba zai samu kwanciyar hankali haka ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa man amila amalan man amila salihan min dhakarin aw untha وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تهكى الله زي مسلم شين معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيجازي بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة sai kuma a yi mai sakamako da wannan a gidan lahira Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imani nan za mu dakata insha Allah ta'ala tun da lokaci ya yi in mun zo sai mu tashi ƙala shaikh muhammad ibn abdulwahab al-tamimi rahimahullahu ta'ala kenan jama'a a ƙarshe Allah yana cewa man arada al-akhirah wanda yake son lahira nan lahirin da yake so me yake nima lahira kaman kace man arada thawab al-akhirah kaman yadda Allah ta'ala ya kawo a cikin suratul nisa'i eh man kana yuridu man kana yuridu thawab ad-dunya fa 'inda Allah thawab ad-dunya wal'akhira wanda ke neman ladan duniya kadai to ka sani ladan duniya da lahira ma duka nawa ne ne na Allah ne an gane wannan ko to anan wa man arada al'akhira wanda fa ya zamto abin da yake so ita ce lahira sakamakon lada na lahira yake so wa sa'alaha sa'ayaha kuma yawa lahiran irin ayyukanta da ake zuwa lahiran a samu ladan a can bai shanta ke ya ce ba ruwa da aiki ne a ya riga an kaddara kawai mu bari abu sakamakon shiga aljanna an samu matsala ko ba samu ba an samu matsala a'a wa sa'alaha sa'yaha sharadin shi wa huwa mu'min alhali yana mu'mini Allah ta'ala ce fa ulaika kaga irin waɗannan kana sa'yuhum mashkura ayyukansu ababan godewa ne a wurin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala muna roƙonka godewa ayyukanmu Allah ka azurta mana ikhlasi cikin zance da aiki Allah ka tsare mu daga riya Allah ka tsare mu daga jiyarwa اللهم إنا نعوذ بك بوجهك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك بوجهك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بأعمالنا وعلمنا وجه غيرك وسواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قوي عزائمنا وشيد في العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا وسدد به ألسنتنا وقو به سلطاننا وخذ به بنواصينا بكل ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك علما يقربنا إليك نسألك علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم يا ربنا يا من خلقتنا ورزقتنا وأحسنت إلينا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمان الخائفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإسلام وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لشيخ عبد الرحمن وارفع درجته في المهديين وأخلف له في عقبه في الغابرين واغفر له ولنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن شفيعا له ولنا يوم القيامة اللهم اجعل القرآن شفيعا له ولنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله